a abu zaria kuma babban malami ne a sashen electronic and telecommunication engineering na abu zaria a sannan kuma wajen kokarin da ya bada wajen yake bada wajen cigaban al'umma su ne suka kafa muslim special training center mpd zaria wanda ake ma yara 'yan secondary training da kuma masu zuwa rubuta jam da masu shirin zuwa jami'o'i sannan kuma haka su suka samar da zaria marriage school da golden hyatt kuma shine ceo na professor abu bilal concept schools sannan kuma shine CEO na professor na professor Abu Bilal Global Technology so yana cikin takaice bangarorin da malam yake bada gudunmuwa ga al'umma to insha Allah zan mika abun magana zuwa ga malam dan shi ma ya mana ta'aliki akan wannan takarda da malam ya gabatar so malam yana da minti 25 insha Allah Allahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته yan uwa musulmi ina mana murna ko kuma marhaban da zuwa wannan waje kuma ina mana murna da allah ya ba mu dama muka halicci wannan lecture saboda fi sabilillahi ko anan aka tsaya malam ya gama mana komai addinin musulunci kamar inda ya faɗa mana addini ne da ba shi da gefe ba kawai yin sallah ake addini a duka rayuwa gaba ɗaya Allah ya tsara mana ita mutane irin su malam Shu'aibu da malam Bashir Lawal gaskiya Allah masani ya san cewa suna ɗaya daga cikin mutanen da nake girmamawa dalili malamai ne da ake ce rabbaniyuna ba wai kawai suna koya maka ya zaka a duniyan ma sai sun haska maka ya ake zama a cikin ta saboda ita duniya ita ce gonar lahira abin da kai anan shine zaka je ka karar a can wajen so Allah ya kara musu lafiya ya kuma ba su lada akan wannan ayyuka da suke sannan kuma kamar inda mai gabatarwa ya gabatar fi sabilillahi lokacin da abokina Umar Adamu ya ce mun zan yi taliki sosai na ce mai wallahi ka daura mu wani nauyi mai yawa dalili su malam sun saba fuskantar mutane dubbai su magana amma gaskiya ni to yan ɗalibai ne aji kawai ake samu a ɗanyi magana a gabansu to amma dai ya matsa ya ce sai na sun ce to ba komai abin da ya samu Allah ya sa mai albarka kuma an ji kurakurai dama ni na tabbatar zan yi dalilin ma da na fara musu da shi kenan so yan uwa an ce zan yi ta aliki akan abin da malam ya gabatar wato fi sabilillahi kamar inda na faɗa ɗazu wannan taliki da ma ba a yi shi ba wallahi kowa zai bar wajen nan cikin murna da farin ciki cewa an riga an gaya mai duk abin da yake buƙatar ne amma kuma bahaushe ko kuma bature na cewa two heads are better than one ma'ana idan mutum biyu suka haɗu suka yi shawara akan wani abu da zai zama mai amfani to ya fi na mutum shi kaɗai saboda akwai abin da wani zai hanga shi kuma ɗan uwa na gefe ya hango wani wanda in aka haɗa an haɗa abin da ba hauce ke cewa an haɗa ƙarfi da ƙarfe so ni ta'aliki na kawai na fuskance shi ta wata ɓangare ne ɓangaren ko shi ne ina so in ba mu misalai da labarai a takaice saboda bahaushe ya ce gani ga wane ya yi shuwa ne tsoron Allah amma kafin in ji wa'annan misalai na ina so mu tuna addinin musulunci addini ne da yake da wata ƙa'ida ayoyin qur'ani ba iyaka ga malan nan inda za a ce ka kawo mana su yin Allah da za ku je su addini ne ba na dogma ba abinda bature ke ce ma dogma shine bi ta zaizai kawai a ce yi kaza ba hujja ka kama bi a addinin musulunci challenge din mu ma yake yi afala tazakkaru afala taqilun afala tubsiru wa'annan ayoyin na taba kallon wani bidiyo wani bature ne ya musulunta dan american ya ce wallahi abin da ya sa musulunta saboda wa'annan ayoyin ba a kulle ka an ce a ba za ka fahimci kaza ba sai shi zai iya maka bayani a ko kai waye ka yi tadabburi ka yi tafakkuri ka kalli abubuwan da ke around you ya ce to shi wallahi abin da ya musuluntar da shi kenan to wannan dalilin sai waɗansu al'umma suna cin amfanin shi amma mu musulmin ba mu cika cin amfanin shi ba wani abu da na manta an faɗa shi ne ina da matsala ta bushewar baki ba sai lalle ina magana ba shi yasa ga wannan ruwan to ai mun afuwa da Allah sai waɗanda ba musulmi ba amma mu musulmi sai muka yi ma abun gurguwar fahimta yanzu kasashen turawa da sauran kasashen da suka ci gaba wallahi suna da wani tsari da suke ce ma brainstorming in aka fassara shi da hausa shine wasa kwakwalwa wallahi duk matsalar da ta taso musu sai a zaɓo waɗansu expert a wannan ɓangaren mutum uku ne mutum hudu ne biyar ne su zauna ya zami da matsala kaza sai a ba kowa dama ya faɗi abin da ji ya ga dama kuma duk shawarar da ya kawo ba za a ce a'a ba sai a rubuta matakin farko kenan bayan an gama sai a sake sa wani lokacin zama sai a ce to an ba da shawara kaza me ya hujja daga nan sai a fara mene watsar da shawarwarin da ba su da amfani a ƙarshe za ka ga cikin ikon Allah sai sun samun makansu mafita akan ko menene akan tattalin arziki ne akan lafi ko ma menene amma unfortunately cikin rashin sa'a mu musulmi sai muka zama kowa yana zaman kanshi ne kowa ya isa da kanshi wannan ko babban matsala ce so kamar yadda na faɗa malaman nan guda biyu ba ina raina sauran malamai bane amma wallahi ina girmama su saboda suna yin abubuwa da ya shafi al'umma da kuma nuna ma al'umma ina mafita dade shi yasa zan yi amfani da wannan dama roƙi wannan markazi na wayayil islami su kafa su samar da irin wannan kwamiti din idan wata matsala ta taso musulmi sai a zaɓo wane da wane da wane ku zauna ku yi mana tunanin ta ina ne mafita wallahi in muka fara yin wannan da ikon Allah sai mun ga abubuwa da yawa suna canzawa a cikin al'umman a cikin ɗan abubuwan da zan faɗa in Allah da za ku ga waɗansu hujjoji akan haka so bayan wannan malam ya mana bayanai masu yawa ni abubuwan da nake so mu yi shawarwari ne kawai su ne na wata alikin shawarwarin kuma shine waɗansu abubuwa da na gani da ido na ko kuma na ji labari da na tabbatar cewa wannan labari na gaskiya ne shawara ta ta farko shine ina so musulmi su tuna hanyar Allah ta fi hanyar sadi an ce sadi wani ƙwaro ne in yana tafiya za ga ya ja layi ba iyaka to hanyar Allah ta fi hanyar sadi abu na farko shine idan kana yin aikin gwamnati ko kuma kana wata sana'a sai kaga bata ce don Allah musulmi kar mu zauna mu ce to abinda Allah ya kaddara min kenan a'a Allah ya aiko ni ya gaya maka iya abinda na kaddara ma kenan babu ka je ka nemi wata sana'ar da taimakon Allah sai ga Allah ya fitar da kai daga cikin wannan kuncin misali na farko akwai wanda nake tare da shi dalibi ne a wurina yana gyaran kwamfuta yana sa satellite a gidaje kuma in abin ya goce zo ya gyara maka amma da ya ji wajen ya kulle wallahi sai je ne mota hanya wannan mutanen da suke bin garuruwa ana hakan zinare da sauransu wallahi harkar da ya je shiga kenan shi ba hakan yake yi ba in kun haƙo ya siya ya je ya siyar wallahi yanzu rufin asirin da Allah ya mai abu ne mai ban sha'awa amma ku kalli alaƙar mai gyaran kwamfuta mai gyaran satellite ya koma aikin zai akwai alaƙa babu amma a matsayin shi na musulmi Allah bai kulle mai hanya ba abinda malam ya gaya mana shine idan zariya ta maka kunci ka gudu Kano ko ka gudu Abuja abinda yake nan aikin kwamfuta da satellite ya ji ba sa ci sai ya ga ga wata hanya ta Allah ya je shi kuma Allah ya taimake shi amma kuma aka san haka akwai wani wanda na gani ofis ina yazo in ka kalle shi wallahi ya je ne ya shiga cikin wani rayuwa mara kyau me ya faru da shi yana ɗaya daga cikin mutanen da wani bawan Allah Professor Isa Abbas Allah ya taimake shi ya kuma ƙara mai daraja duk inda ya ji sai ya ɗauki mutanen Zaria ya kai su wajen ya ɗauke su aiki da ya zama rajistra na ABU sai ya ɗauki mutanen Zaria masu yawa to sai aka samu saɓani tsakanin shi da BC aka zo aka kokkoru wa'annan mutanen so shi wannan da ya zo ofis ina wallahi in ka gan shi sai kai kuka ya je ne ya lalace sai na ce wane wai tun da ka bar aiki a nan me kake yi sai ce to wallahi malam a yanzu ina ma mun yi magana da dakta wane ne ya ce in zo dai ana ci gaba da bi mana ce a'udhu billahi dole sai da aikin gwamnati zaka ci abinci da muka ci gaba da labari sai bani labarin ai gidansu ma akwai sana'a da mahaifinsu ya rasu ya bar sana'ar yan uwan shi shi suka dora saboda shine ya iya boko suna aikin azara ne a je a kawo azara a siyar suna da motoci to wai sun tafi can nemo azara sai aka kama motocin ashe gwamnati ta ba dokar a daina to da aka kama motocin wai sanadiyar barin sana'a kenan na ce wannan ba hannun halin musulmi bane musulmi shine idan nan ta kulle sai ya je bota hanya to wallahi kafin ya bar ofis nan nawa sai naga energy shi ya karu ya ce wallahi bai taba tunani irin wannan ba so yan uwa mu ma mu duba idan ta kulle ka je ka buɗe wata hanyar dama dai taimakon daga wajen wa yake zuwa daga wajen Allah akwai wani wanda zai iya cewa kaza na nema ya iya wa Allah ba zai bani ba babu hadisi malam kun gaya mana idan da a ce na farko da na ƙarshe na mutane za su taru su je wajen Allah ya ba su duk abin da suke so wannan ba zai rage komai a cikin arzikin Allah ba sai dai kamar ka sa allura ka ciro ruwa a cikin teku su mun nema a wurin Allah zai ba mu a gurguje akwai kuma wanda na sani shi an kore malama ce mace an kore ta daga wajen aiki wannan kore koren da aka yi a Kaduna State da ta fara shiga cikin damuwa sai Allah ya sa mahaifinta na nan da rai kuma yana da tunani sai ya ɗibi kuɗi ya ba ta ce je ki sai injin ɗin yin gurguru ki fara sanadiyar da muka ji labarin nan shine a lokacin tana gaya ma wani malami cewa wallahi duk sati biyu tana samun abin da ya kai albashinta na malanta a shaida cikin talauci ma take kawai bata sani ba wai ana ce mana aikin gwamnati shine security security na talauci mana a lokacin da take faɗa ta ce ta tara kuɗi za ta je ta siyo injin ɗin yin ice block kankara ba arziki ya ci uban na da ba kenan ko ya kuri kamar na yi zagi a masallaci so sannan kuma abu na gaba shine idan aiki bai samu ba da ɗalibai wanda suka yi karatu idan aiki bai samu ba dan Allah ka caji kwakwalwarka ka ƙirƙiro sana'a a gurguje akwai ɗalibi na na koyar da shi a MPD na koyar da shi a jami'a yayi mechanical engineering a samu aka samu ya gama to yana yawan zuwa wajena na ce wane ya labarin rayuwa ya ce malam muna nan dai a zaune na ce wallahi in ka zauna sarkin zama zai zo ya same ka da ya same ka inda kake kuma ka halaka kenan wallahi dan Allah ka je kai tunani ka fito da wata sana'a hanya Allah dai din nan ta fi hanyar sadi wallahi da na ci gaba da matsa mai haka wata na kauce gashi yace malam to abinda fa kake gaya min wani abu na fara wata karambani nace menene yace wallahi adashi na fara mechanical engineer mai adashi yace ya yi identifying mutane da sun yarda da shi sun san shi ba mugu bane suna da shaguna sai je wajen sai ce to za ka shiga da shi kuma suna so dama saboda idan ba su cire wannan kuɗin sun bada yau ba ƙarshen sai koma cikin jari ba su iya tara komai ba wallahi ba a wata biyar ba sai da yaron nan ya sai mota ya sai wata yar karamar 92 Honda kafin a ce mai sai na gan shi da wata kuma sai ce to malam ai wata hanya ce ta bude ni ce wacce ya ce na sai da wacce ne na ci riba na sai wata ya yi tunani da kwakwalwar shi ko akwai wani littafi da taɓa karantawa think and grow rich ya ce wallahi zinarin da ake haƙowa daga nan da nan shi ne ƙwaƙwala da zuciya ko ya ce wallahi ya fi daraja da yawa akan zinarin da ake haƙowa daga cikin ƙasa da teku amma ba mu amfani da ƙwaƙwalon ayoyi na ƙur'ani da yawa malam suna mana magana cewa zuciyar nan tamu da za mu caje ta wallahi za ta fito da abubuwa da yawa Allah ya taimake mu sannan idan makaranta ta gagara bayan Allah ka je ka kirkiri sana'a ba sai da boko ake samun wani abu ba wannan shi ma labari ne wani ɗalibi ya zo abu ya fara karatun famasi karatun haɗa magunguna kenan ko sai ya zama an kore shi ɗan kano ne da ya koma kano sai allah bai ce to na halaka na lalace tun da ban samu boko ba a'a sai gane akwai ta hanyar kuma yana da sha'awar famasi ne sai je fara siyar da magunguna to wallahi arzikin da allah ya mai sai da ta kai ya sai wajen da mr big take a kano ya bige ya buga katon pharmaceutical store wani malaminmu malam aminu musa professor ne a pharmacy ya shiga wajen ne a kano sai ya yi wannan mutum ya gane shi ya ce malam ka gani ma wallahi da na fara pharmacy amma allah ya sa ban iya ba kore ne ya ce to yanzu ai kai ne pharmacy yanzu kai ne pharmacy gaba daya saboda wallahi duk lecturorin pharmacy in aka tara su za a iya musu kudin gore biya kun san dai ina ne mr big ko wajen siya siya ya bige gina kamfanin sannan idan kana aiki ba ka samun abin da kake sa zai ishe ka don Allah ka hada da wata sana'a wannan shi ma wani misali ne zan baku wannan baka da baka muka yi magana da wannan mutumin wani abu ya kai ni funtuwa muka haɗu da shi ya ce min ya yi NCE sai fara koyarwa a wata makaranta amma sai ga rayuwar nan fa ba ta kaiwa inda ake so wallahi bawan Allah nan sai ya fara tafiya kasuwannin ƙauye ya ce wallahi akwai rana ɗaya da in ya je yana samun albashin shi na wata ya ce to sai ya zo ya samu masu makaranta private ce sai ce musu to da Allah ku yi haƙuri ba zan iya koyar wannan ba na fasa ga arziki za ka aje kanka cikin tsiya ne so abu na gaba kuma shine ban sani ba ko lokacin zai iya bane na in faɗi duka abin da nake so idan ka koyi wani karatu don Allah ka yi kokari ka mai da shi sana'a misali a kowane na sani ya karanci agric science wallahi lokacin da muke undergraduate irin gaya ne niga ne zai sa fika haka ashe niga mai hankali ne ba wawa ba yana gama jami'a to ba saura minti goma ai dama minti ashirin ne so abin da ya ya samu na faɗa shikenan in Allah ya sa aka samu wani muhallin a iya faɗa wallahi yana gama jami'a na ce muku gayi gayi ne ko ai kamar su ne ba su da hankali wallahi ya je kafa gidan gonan shi muna magana da shi ce mun wallahi malam kabir ba zan iya ma kowa aiki a duniya ba yanzu kuɗin da nake samu a gidan gona na ya ce mun kuma wallahi kullum awa uku kawai gonar take bukata a wajen shi a matsayin shi na expert yana da ma'aikata ya ce sauran awoyin ko dai ya karatu ko kuma ya je consultancy ya je gonakin wayansu ya ba su shawarwari su ba shi kuɗi akwai yaro ɗan layinmu ne tare muka yi undergraduate agric engineering shi ma irin niga ne haka ashe niga ne mai hankali wallahi a gidansu ya fara kiwon kaji a yanzu ya fita can hanyar buzari ya gina gidan gona ƙato a cikin gidan gona akwai two bedroom flat yana kiwon kaji yana noma na uku kuma akwai mutumin da a department ɗina yake technologies ne lecturori su ne manya ko sai technologies sai technicians da sauransu shi wannan sai Allah ya sa da ya karatu electrical engineering sai ya iya da hannu sai ya shiga sana'a ya samu kwangila ne wallahi duk professorshin department ɗinmu da duk abin da suka mallaka aka mai kuɗi wannan zai iya biya technologies ne amma bai zauna ya ce to tunda Allah bai mai da ni lecturer ba to shikenan ba ni da albarka a sai ya ce wallahi abin na Allah ne ya fita yana nema abu na gaba kuma a kowane na san ya karanci harkar lafiya abokinmu ne muna tare da shi ko da yaushe muna ta irin wannan surutan cewa albashi bai isa albashi bai isa sai ya je kafa chemist din shi at the same time kuma ya bude wajen yin test test din malaria da menene da menene wallahi yanzu ya fara yin scanning ya siyo mashinin ultrasonic scanning ba arziki ya fara bunƙasa ba kenan da ya tsaya ya ci albashi ne zai ba shi wannan to wallahi shi ma sai ya zama jemamme irin wancan mutum da na faɗa da su sannan akwai wani lecturer a ABU kuma dan garin nan ne dan tunan jikun nan ne ma da ya gama karatun shi a bangaren harkan gine-gine ne sai ya fita neman arziki ya samu lantarar din fa sai ya fita neman arziki in ya ga kuna gini sai ce ko kuna so muku bohol bai fada motar bohol din idan kuka ce eh sai je nemo masu kamfanin bohol ya cire kamashin a yanzu dai a takaice Allah ya taimake shi ya zama yana da kamfani cikakke ya je ya dauko profesoshin shi da ba sa so ya bar aikin jami'a ya nuna musu offer da yake da ita na contract suka ce to wannan mun maka ijaza ka aje wannan aikin ka je kai sana'a ka dan bai da lokacin yi so abu na gaba kuma shine a kowanne na sani yayi chemical engineering wallahi sai ya kafa kamfanin yin fenti dama chemical engineering ai fenti dama yana ciki ko wallahi a yanzu muna magana da shi yana gode min ina gode mai saboda ni yana koyar da ni karatu ne bai sani ba ya dauka kuma ga malam a gaban shi ya ce wallahi ya koyar da mutane sun fi talatin wannan sana'a ya ce a yanzu ya san mutane da suke jihohi guda hudu kowa da kamfanin shi sanadiyar kamfanin shi a wajen suka koyi sana'a suka je suka bude sannan kuma na san wani malami wani graduate na federal university of technology a yola da ya gama ict shine information and communication technology kawai sai ce shi ba zai aiki ba dama allah ya taimaka ya iya programming ya iya developing website da sauransu kawai sai ya kaba kamfanin shi sai ya samu makaranta ya ce to za mu muku developing website mu muku managing website din biyan kuɗin ɗaliban ku registration da menene duk mu zamu Allah kuma sai ya sa mai albarka wallahi a lokacin da ake ban labari a cikin ma'aikatan shi akwai mai salari naira dubu ɗari biyu a wata ma'aikatan shi fa to shi kuma fa Allah kaɗai ya sani ko to abu na gaba ba sai abin da ka karanta a jami'a za ka ci abinci da shi ba saboda yanzu muna nan muna da matasa mayin wata wai shi yayi kaza idan ba wannan abin ya samu aiki ba har abada shi mutsiyarci ke kallon kai wai a guri ina amfani da manya manyan kalmomi amma ina so in caji zuciyar mutum ne in yayi haushi ya fita shi ma ya nema yawa na farko akwai ɗalibi na electrical engineer ne wallahi yana gamawa a wajen service Allah ya hada shi da arziki aka kawo wani inyamuri jihar inyamuri ya zo ya koya musu yin fenti ana entrepreneurship dama a cikin service da inyamuri ya gama musu sai suka bi suka ce oga ba mu faɗi wannan aikin ba muna so ka koya mana su uku ka koya mana da gaske ce kowa ya kawo dubu talatin suka biya to a yanzu a garin nan yana haɗa fentin da kanshi yana da shaguna na sai da chemicals ɗin yin fenti wallahi ko kwana hudu ko kwana biyar ne ya zo ofishina ya gina mahaifiyar shi gida wajen miliyan shida duk abin da aka sa a gidan sabo ne yana zaune ɗan uwan shi a gida ya je sai wani gidan ya gyara ma ɗan uwan ya ce je koma idan da aiki yake ya dogar da shi wallahi shi ma sai an taimake shi kun ga ba abin da ya karanta yake aiki da shi ba kenan electrical engineer fenti sannan akwai wanda civil engineer ya gama a nan samun amma da Allah ya mai gidan dogo sai ya je ya ce shi yana da wata sha'awar sana'a abokai ma suna dariya wata sana'a sai da kayan poultry abincin kaji magungunan kaji kayayyakin ciwon kaji wallahi ya ce ya fara sana'an nan da naira dubu sha takwas amma yanzu trela ke juya bayan ta sauke kaya a shagon shi kai yanzu malam ya bar wajen yanzu kannan shi ke wannan harkar da ya koma kawai sai ya je ya sai treloli na masara ya kai ma olan ba su ne kamfanin abincin kaji mafi girma ba a can su kuma sai ya lodo kashin kaji ya kawo manoma ya zama hamshakin mai kuɗi amma menene ya kai shi ga haka da ya ce civil engineer ne ni kuma in ba civil ba to daga nan fa sai dai a bar to yana nan cikin talauci har yanzu abu na gaba akwai ɗalibin da ba ɗalibin mace ce wannan abokin mu ke ba mu labari lokacin da zai aure matar shi ta ce to za ta kai ɗinki wani wajen fashion center nawa ne kudin ɗinki da ce naira dubu sittin ya ce wallahi ni ma tele ne ta ce ba na son naka akwai na zamani wannan yarinya ce ta gama biological science a samun yan uwan da suka ce to za a nema miki aiki ta ce a bana so me kike so ku bani jari in bude fashion center yanzu yarinyar ta kai tana shiga kasashe daban-daban ta nemo materials ta nemo styles idan ka je shagon dinkin ta an zamanantar da shi kamar yadda malam yace karka tsaya kana yin kafinta na gargajiya ba muna tsatsantsanta na gargajiya amma muna cewa ne a ci gaba musulunci ko da yaushe gaba yake so ai wallahi malam sai ta gina waje ga ga satellite nan ka zauna ka sha AC telolinta na ciki idan ka ce emergency kake so ka ba ta awa biyu za a haɗa ɗinkin amma kai ma ka san kuɗin ka daban ta kudance sannan na san wanda a garin nan ne ya gama accounting kuma yana da ƴan uwa masu ƙarfi wallahi sun yi mai offer cewa za su neman mai aiki a CBN ne ce a'a mahaifin mu transporter ne tun da ya mutu sai business din ya mutu dan Allah ku sai tirolili ku bani ni ina managing din su ina ba ku balance a yanzu wannan yana da tireloli nashi masu yawa ya ce abin da ya fi bashi jin daɗi shine sai lokacin da ya ga dama zai tashi ya fito daga gidan shi wallahi ba kamar mu ƴan kwadago ba in baka je ba cewa ne ya zo lati ko ma ba a maka magana anan ba ai wajen Allah akwai magana ko tunda lokacin ka aka siya yanzu wannan mai wannan abin duk azumi sai ya dauki nauyin sa tafsiri amma ga manyan ga sanin farfesoshi da waye na abinci kawai suke nema sannan abu na gaba yan uwa bari in yi a gurguje saboda an nuna mun lokaci yayi ko kuma ya kusa ina da sauran jina biyar okay so abu na gaba shine bari in je abu na gaba saboda akwai abubuwan da dan yawa abu na gaba shine ina so in ce mana himma ba ta ga rago akwai abokinmu da muka yi injiniyarin tare da shi yana chemical muna electrical wallahi tun a wajen yake ce mana shi fa in ya gama zai kafa kamfanin yin taki da kamfanin yin black oil wani mai ne da ake samu generatoci na kamfani ya fi sauki ya fi arha mu dai kawai muna kallon shi ne ina za ka samu wannan kuɗin duk da mun san daidai gwargwado suna da rufin asiri amma da yake yayi himma tun lokacin wallahi yanzu kamfanin shi na nan hanyar Kano ana yin taki ana kuma yin black oil so ashe in kana son yin abu tun nesa da kofa zaka shirya ka ci gaba da shirye-shirye kana roƙon Allah kamar inda na faɗa kai ne zaka ce baka da kuɗi amma akwai wani talauci a wajen Allah babu Allah ke bada to Allah sai ya taimake shi ya cimma wannan abin nan to sana'a kuma ƴan uwa abu na gaba shine sai da hangen nesa ɗaya daga cikin abubuwan da ke jefa mu cikin talauci shine kana cikin sana'a kawai sai ka kofar ta kulle sai ka koma gefe ka ce to kai kuma Allah haka yana faɗi kai a'a ba haka bane wannan yaro ne kanina ne sosai wallahi ko secondary school bai gama ba a lokacin ya shiga harka ta irin sai da kayan sutura ya dinka ya je garuruwa yana sayarwa 2015 Buhari na cin zaɓe ce to malam zamu cancanza sana'o'i na ce saboda me ya ce wallahi ɗan siyasa ke siyan kayan mu shi kuma ya san lokacin Buhari nan ba za a fanta ma irin na da ba to me ya fara yi sai ya fara yin garin masara garin ɗan wake dambun nama kuli komai yaro yana ne yana zagayawa da motar shi a gari ni na san ta fita wani kuma malamin jami'a ne sannan yan uwa abin hanya ta kauce matalauci shine kada mu yi almubazzaranci lokacin da Allah ya bamu wadata saboda akwai ranar kin dillanci ranar da hajin mai gari ta bata ko zaka ga an je kasuwa an ce ina sarkin dillalai ya ce wallahi tun da nake ni ma'auni ne ban taba dillanci ba saboda ta baci ko so akwai abokina shi ma malami ne a jami'a wallahi tun yana nan dama mutum ne mai kwazo da himma to sai Allah ya taimake shi ya samu scholarship ya tafi kasar Ingila ya je yin digirin shi na uku PhD kenan sai yake ce mu malam wayanda suka ba mu scholarship nan TED fund ne PTDF ne yace kuma ana bada kuɗi mai yawa yace wallahi malam ina so kafin in dawo Najeriya sai na yi tattali saving kenan na kuɗin da bai gaza naira miliyan goma ba na miƙa mai hannun ku tsara gaisawa na ce to Allah ya maka albarka ya tabbatar maka da wannan abin ya ce da na dawo garin nan ni ma na zama ɗan indifenda saboda in kana a makala jikin wani abu ka cika yanci ba yana sana'a tare da wani ne amma ya ce in Allah da sai ya dawo da wannan kuɗin amma malam da a ce irin mutanen mu ne ordinary me zai zai je ingila ya ce to zamani ne na annabi shahu kowa ya yi girban shi bai ta kashe kuɗi ko a sai gane zamani ne na annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kowa ya tattali so yan uwa in kana samu dan Allah ka zama mai tattali saboda wannan abin shike ja mana bala'i ka ga mutum da ta baci shikenan ya shiga cikin talauci abu na gaba kuma dan kayi ritaya daga aiki yan uwa kada ka ce karshen rayuwa ya zo sai zama kallon TV ko karanta jarida a'a wallahi har yanzu akwai rayuwa akwai abokina tare muka electrical engineering wanshi ya yi aiki a wani babban kamfani a Najeriya yana gamawa ya dawo gida sai ce to abinda malam ya gaya mana ga kasar noma nan shekarar farko sai ya shiga noman irin da kaka tsuntsun ya kashe abinda bai gaza naira miliyan ɗaya ba amma wallahi da kaka ta yi kayan da ya samu kuɗin su ya kai naira miliyan uku idan bai bari sun yi tsada ba kenan naira miliyan uku wata sana'a za ka samu wannan so ko kayi ta kar ka zauna ka ce a'a ba zan iya wani ba ka je wajen Allah zai iya baka sannan abu na gaba kuma ba sai da boko ake cin abinci ba dan akwai wani suna nan a gari in sun ga dan boko su ce ulaika ahlul lahi ai wa'annan su ne Allah ya taimaka to kai kuma kana nufin Allah ya tsine maka kenan a dan boko ya bokon shi kai da baka yi bokon ba Allah ya taimake ka samu ta hanya so ina jin a guje abin da zan faɗa a nan shine tun muna refresher mu ma ɗalibai refresher ne wannan abokin na mai ce wane na fa gane bokon nan ni ba ita bace hanya ta ni dai ina so in samu na karatu da rubutu ne na ce saboda me yace wallahi ina harkar sutura ina siyarwa kuma ina samun arziki na rantse maka da Allah idan ka ga motar da yake hawa yanzu ko farfesan da fatin nan bai da ita so yan uwa akwai sauran abubuwa amma kuma lokaci yayi Allah ya sa to malam ya ce in faɗo na abu na ƙarshe abin na ƙarshe shine ne matake da mu gani a ƙasa an ce makare ana biki a gidansu ko sai ce wane da Allah kai shuru da bakinka yace za ka ce kai ce ka bari ni zan gane ko ana yin biki ko ba a yi idan na ga shinkafa da nama baja-baja to ana me kenan amma idan ba ban gani ba fa shike na labarin gangan ku da yake ne ko to wannan labari ne ni kuma nake so in ce to ni da nake to nan surutan ai kaza ai kaza ni kuma me nake yi so ni a yanzu din nan kamar yadda malam ya gabatar malami ne a jami'ar Ahmadu Bello kuma a bisa cancanta 2021 ita ce bana yi ko eh, Oktoba ya kamata a iya mun promotion zuwa farfesa kuma shine karshen matakin aiko amma dai duk da haka wannan abin bai yaudare ni na gane ni ma'aikaci ba ne a yanzu din nan ina sabuki na da dogon riga in yi walda shi yasa yawancin mutane ma suna kira na malam kabiru mai walda yanzu akwai malamin professor yusuf jibril idan aka ce da ta kabiru sai cika dala ku bari wannan da ke bata mutane suna malam kabiru sunan shi mai walda amma ko wallahi da aka rike albashi ne sai to malam kuna dan nemo wani taimako sai a zo mai waldan nan ya taimake ku sannan again na yi sana'a gidan biredi duk da Allah haɗa ni da irin mutanen mu irin masu hankaka mai dan wani naka ban sai da komai ba ko gwangwani ɗaya ba sirbe yana nan yanzu muna ƙara planin ne ja da baya ga rago sannan wannan dalilin gidan biredin sai kuma waɗansu ga sannan a matsayin malam kabiri mai biredi to duk da ka kira ni duk ɗaya ne malam kabiru mai walda ko malam kabiru mai biredi ko professor ko professor ma duk ɗaya ne amma ni wani lokaci ma nakan ji tsoron a kira professor ka san dalili a yi hakuri na ga waɗansu professors a nan amma wallahi in ka zama professor nan yawanci headquarter talauci ne fa Allah na gaya musu Allah kuwa so abu na ƙarshe da nake so faɗa malam da Allah an bani dama shine dan Allah duk wanda ya shiga sana'a bugu ɗaya ya ga ya faɗi bugu biyu ba ta yi ba bugu uku ba ta yi sai ce to Allah bai kaddara ina da rabo ba wa aka aiko ya maka Jibrilu ko Mika'ilu ƙarya ne Allah bai ce baka da rabo ba labarin nake son ba mu a takaice wani ne zo shiga soja a nan depot ai a zari ake shiga kurtu ko ya zo shekaru da yawa bai samu ba sai ce to bana fa ko a mutu ko a yi ko dai in shiga soja ko in mutu a nan wajen kowa ya san inda suke alalu kuɗin nan suna kwanciya a bakin titi ko shikenan sai aka ɗauki sunayen wanda suka samu nasara suka zo bakin gate wane wane sai ka je ka nuna takaddun ka sai ka shiga dama yana targeting ne aka kira wani jiba wanda ya motsa sai ya fita a guje ya ce shi ne to soja baka yi mai laifi ma ya da ke ka balin tana ka dawo rigima suka je let's see your papers aka duba aga suna daban abin nan to kai dai malam ka san abun ba daɗi suka mai kace kace suka wurgo shi aka ƙara kiran sunan ya yunkure ya ƙara faɗawa suka ce wannan shegiya a shegiya ce ba sai shi ba shegiya aka ƙara dukan shi aka wurgo shi da aka kira na uku ya yunkura ya koma za a fara duka sai ogan sai ce da Allah ku tafi wawaye wannan soja ne already sai aka sai aka ce ina bulala ogan ya ce ina bulala ya karba ya tsutsula mai ce shiga to ba dai an yi ta yarima ba kenan yarima ya sha gora ya ce mini injin da yana ci yalo wai dan ruwa ne ya je sata yalo aka kwala mai gora da ya tsalle zai shiga ruwa sai mai noma ya ce yarima ya sha gora ya ce inji da yana ci wawo ba gora banza ba ce ko to fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum